cewa wa'alam anna arwaha shuhada'i fi qanadila tahta al'arshi ka sani cewa lallai rayukan shahidai wanda suka mutu a filin daga suna cikin wasu kanadil wasu fitilu asalin kandil shine fitilar kwai din nan mai lagwani to suna cikin wasu fitilu karkashin al'arshin Allah subhanahu wata'ala tasrahu ne ko tasrahu fil janna suna yawo cikin gidan aljanna suna kaiwa su kawo haka hadisi ya kawo wa arwahul mu'minina tahta al'arshi rayukan mu'mine suna karkashin al'arshi cikin illiyina kenan wa arwahul kuffari wal fujjari fi barahuta wa hiya fi sijjin rayukan kafirai da mutanen banza yana cikin wata rijiya shine barahut wata rijiya ce asali a kasar yaman a cikin abin da ake kira asijin inda ake tattara rayukan kafirai kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin to cewa rayukan shahidai suna cikin kanadila tahta al'arsh cikin wasu fitulu masu haske kasan al'arshi wannan ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin ibnu mas'ud ya zo cikin tirmidhi da wani shi an tambayi abdullahi dan mas'ud radiyallahu an kan fadin Allah ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce kar ku dauka wanda aka kashe akan tafarkin Allah matattu ne a arayayyu ne suna can ana azurta su gurin ubangijinsu to sai ya ce wato ainihin rayukan suna cikin wasu fitulu na haske da ke karkashin al'arshin Allah kamar yadda malam ya ambata ana rayukan mumine kuma suna cikin illiyin kalla inna kitabal abrari lafi illiyin su shahidai wato muminai plus ne bayan su muminai ne kuma shahidai ne su to shi yasa su rayukan cikin wata fitila ma ta daban za a sanya su kuma sauran dai rayukan na can kasan al'arshi shi kuma al'arshi kasan shi ai sai firdausi wadda ita ce jagora cikin gidajen aljanna gabaki daya su kuma fujjar rayukan suna cikin sijjin haka Allah ta'ala ya ambata amma cewa suna cikin barahut sunan rijiya ce a yaman ya zo daga ali ibn abi talib a cikin musannaf na abdul razzaq amma isnadin shi da'ifi ne bala yace wal imanu bi anna al mayyita yuq'adu fi qabri na cikin aqidar mu ta musulunci da sunna mun yi imani cewa mamaci za a zaunar da shi a cikin kabarinsa wa yursilullahu fihi ruha Allah zai aiko da ran shi hatta yas'alahu munkarun wa nakirun anil iman har munkar da nakiru su mai imani su mai tambaya akan imani wa shara'ihi da sauran bangarorinsa cikin abin da ya shafi imani da Allah imani da manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma musulunci thumma yusallu ruhuhu bila alamin sannan za a fudda ran shi ba tare da yaji wani radadi ba nan kamar akwai taqdimi da ta'khiri wato kafin a kai shi kabarin in an zo fudda ran shi Allah zai fudda mushi radadin fitar rai radadin fitar rai ko ya rage mushi shi shahidi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da za a zare ran shi ba zai ji wani zafi ba kamar a fudda gashi daga cikin madara ne salin alim amma duk wani fitar rai da kake gani abu ne wanda Allah da ya tsare manzo sallama da kanshi da ya zo rasuwa ya zubarin duniya daga hannu yayi yana ala inna lil mauti la sakarat ku saurara lalle mutuwa tana da radadi tana da magagi sai dai kai ta roƙon Allah ya sauwaka maka Allah ka sauƙaƙa mana fitar rai daka hadisi cikin bukhari da muslim hadisin bara ibn azib akwai hadisin abu huraira akwai hadisai da dama da suka zo kan matsala ta tambayoyin kabari hadisin munkar da nakir hadisin abu huraira ne yana cikin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mala'iku guda biyu za su zo gare shi aswadani azraqan baƙaƙe ne masu idanuwa azraq launin bula masu bulalan idanuwa bulu kenan su zaunar da shi su tambaye shi su dinga daka mai tsawa in ya kasance kafiri ko ya kasance wato ainihin mujirimi ne amma shi mumini za su lallaba shi ba tare da firgici ba kamar yadda in ya zo mutuwa mala'ikun da suke rako malakul mauti suna ɗebe mai kewa hakan nan an kai shi kabari hakan nan sanda zai tashi daga cikin kabarinsa shi mumini idan ya bar duniya duk abin da zai biyo baya wato ya fi wanda ya wuce sauki shi kuma kafiri in ya bar duniya duk abin da zai biyo bayan fidda rai ya fi fidda ran tsanani Allah ka tsare mu in an zo fidda ran mala'i wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum mala'iku na jibgashi a wata ayar ma yadribuna wujuhahum wa adbarahum aka za a cire ran ana jibgashi sannan in ya shiga kabari a matse shi sannan mala'iku in suka zo tambaya ya kasa amsawa akwai wata guduma ta karfe da za a makamar a bayan kunnen shi wanda zai yi wata ƙara annabi ya ce yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalai wato mutum da aljanna kadai ba su jin wannan ƙarar da zai yi sannan azabar yau daban ta gobe daban ga mutanen fir'auna Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya a kabari kenan safa da mareci ana gasa su sai ya ce wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kaga ta lahira ta fi tsanani duk azabar da ake makafiri a kabari in aka yi tashin alkiyama ya ga yanayin da aka shiga a wannan filin sai ya ce man ba'athana min marqadina waya ta da mu daga baccin da muke har ya mance waccan azaba idan ya hango wuta tana amo tana tunkara shi zai ce ya laitani kuntu turaba wutar idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura sanda za a jefa su ta suna sun shiga uku Allah ya ce la tad'u al-yawma thuburan wahida ai tukunnama wad'u thuburan kathira ku dinga kiran bala'o'i ba bala'i ba ba uku kuka shiga ba uku so uku kuka shiga sannan cikin wutar yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana azabar gobe ta fita yau azabar jibi ta fita gobe ninkuwa take yi sabanin dan aljanna shi kuma dan aljanna in ya fita ya dawo gurin iyalan shi sai su ce laqad zittum ba'dana husnan wa jamala ya naga ka wani ƙara kyau ka wani ƙara haske ka wani ƙara kaza sabanin rayuwar duniya kwanakinka na ƙaruwa muninka na bayyana an gane ko tayanin muninka na goshi da na gefen ido da na waye duk sun zurma duk ka koma wata halitta halitta an gane ko taron wata kakata mamar kakata ce Allah ya ji kanta da gafara ta ce min wane na ce na ta ce wai anya ni mutunci shekarun sun yi yawa ta ga komi na ta ya koma ba na mutane ba to man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq Allah ya ce duk wanda muka tsawaita rayuwar shi muna tauye halittar shi ne ina tauye halittar shi ya surrul fata tulus salamati wal baqa fa kaifa tara tulus salamati yaf'alu يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل وما هذه الأيام إلا مراحل يحس بها داع إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد matashi yana jin lafiya da ƙarfi a jikinsa hakan na ruɗe shi to amma ai lafiyan nan da ƙarfin nan suke cinye ka baka sani ba yanzu ɗan shekara tamanin in zai baka labarin shekaru sittin ɗin shi da suka wuce sai ka yi mamaki ka auna jiya da yau ɗin shi wani kila ɗan kokowa ne a ƙauyensu duk wanda ya dakoma sai ya kai ƙasa amma yanzu gashi nan da ƙyar yake iya ɗaukan ƙafar shi ko ƙafar shi ke ɗaukar shi sai ma ya taimaka da 'yan sanda idanun sai da ɗan tabarau ba irin namu ba namu na kwalliya ne namu na kwalliya ne gora wannan in zai ci sai an naƙa mushi jikoki su ta tsokanan shi da ƙashi a dafo mai waina a zubo ƙashi a ciki ce wanga ko sun so su tona mu asiri ba haƙora kaga ɗan guri ba guri ba da rarrafe zai wuce shi in a da ne da langama sai ya wuce gurin ya je ya dawo so uku amma yanzu da ƙyar yake iya rarrafawa wata ziyara ta gagare shi wani zumuncin ya haƙura ya dangana ba lafiya to karka sake duniya ta ruɗe ka zillun za'il ne inuwa ce mai gushewa wa ya'rifu al-mayyitu az-za'ira idha atahu mamaci yana sanin mai ziyara idan ya zo gurin shi akwai hadisan da suka zo kan haka su inganta ba abinda dai ya tabbata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka mai sallama Allah yakan maida mai da ran shi ya amsa wannan sallama duk da shi ma akwai sabani akai mas'ala ce da akai sabani bal abinda ya tabbata dai a cikin nasa'i shine mala'iku ke isan mai da sallama cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighunani an ummati salam Allah ya halicci wasu mala'iku da ke yawo a duniya in sun ji wani yama annabi salati ko taslimi sallallahu alaihi wasallam su isan mushi kaga yaka ji wani zaka tafi umra ko zaka aikin hajji yana isan mana da sallama da gaisuwa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai mai salati daga nan Allah zai kai mushi kai sallamar daga nan Allah zai kai mushi sallamar da ba ruwanta da biza ko kai tsaye ne kofin doni kofar buɗe take ta ma shi jahili ba ruwan shi bid'a ta tana banna cikin al'umma وينعم في القبر المؤمن وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله ana ni'imtar da mumini a cikin kabarinsa ana azabtar da mai banna a cikin kabarinsa gwargwadon yanda Allah ya ga dama to a duniya ma Allah ya yi yanda ya ga dama da kai balle ka koma gurin shi yanzu ma a hannun shi kake to balle kuma can nan ya dan baka zabi ka ga dama ka dan taba shegantaka ka amma akwai ranakin dillanci amma a can yanda aka ga dama za a yi da kai shi yasa kullun nake cewa kayi abin da Allah ke so a duniya sai yayi ma yanda kake so a lahira amma an kai abin da kake so a duniya Allah zai yi yanda yake so da kai a lahira yanda ya ga dama haka zai yi da kai to da ka dan aljanna tun a kabari yana ana bashi wani samfur dan irin sod daya na ni'imar shi da aka mai tanadi cikin aljanna wanda hadisai suka tabbata bayan ya amsa tambayar kabari farko sai an dan turza shi sai a hasko mai wuta ya fara inna lillahi wa inna ya shiga sai a ce da baka ba Allah ba can kai dan ba kun san kowa yana da gida aljanna yana da gida a wuta kowa gida biyu gare shi daka sai a nuna mai aljanna shi da kaza da kaza sai ya ce to ya Allah alkiyaman na ya kamata a gaggauta ta da ita eh kasan shi dan adam da zari gaugawa tun da fa buɗa mai yadda za a buɗa mai kabarin shi iya ganin shi iya gani mil guda kenan ya fi kilomita tsawon tazaran mutum to ka gidanka in kai taku uku kila ya ƙare amma a nan duniya an kai ka kabari an baka iya ganinka amma kana ganin har yanzu da saura takarar ɗan adam yake kuma dama ba abin da zai za a kwatanta da aljanna nan tun da an zaman dako ne ake barzakhin to da ka sai a dan maka dan samfur iya dai yanda ba za ka jikkata ba kuma za ka ji daɗi za ka more amma dai guri guda ne ba kamar na aljanna ba hakan nan dan wuta in ya kasa amsa tambayoyin ne ya ce ha la'adari shi bai san ko da ya san imanin ya san wato musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam in bai yi imani ba a lahira a cikin kabari ba zai iya amsa tambayar ba domin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha daga Allah ne sai ya tabbatar da harshen wanda ya ga dama ya mantar da wanda ya ga dama ya sani sai ya mance a ce man rabbuka ya ce kai a adari tuna tuna na tuna ban sani ba man nabiyuka har ma sun bashi satan amsa fa mala'iku ko Muhammad ne wai sai ce to haka dai naji kamar ana cewa sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu naji a gari ana cewa Muhammadu Rasulullah ni ma dai na dan fada kaga dai bai bada amsa ba har yanzu a ce me addinin ka yace kai bai sani ba su fara daka shi daga nan to sai a hasko mai aljanna ta adam da rashin kunya sai ya tashi kalan zai ce kai wane kai da ka bi Allah can za a kai ka amma yanzu bari ka gani sai a dan binciro mishi daga azabar wuta kowane nau'i na ta dai ba za a mai rowa ba duk za a dan gauraya mishi in ya hango can shato din sai ce rabbi la tukmi sa'a sai ce a bashi a haka a bashi cikin wannan azab ka a tafi can to amma wane mutum alƙawarin Allah Allah ka kare mu wa alam anna sharra wal khaira bi qada'i Allah wa qadari wannan raddi ne akan qadariyya ka sani alkhairi da sharri fa da hukuncin Allah da kaddarar shi ko mutuwa aka yi ko rashin lafiya ko menene Allah ne ya kaddara da bai ga dama ba ba za a yi ba amma dai kai imani cewa akwai wata hikima da ta sa Allah ya kaddara hakan ya kasance wal imanu bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala huwa alladhi kallama Musa ibn Imran yawm at-tur wa Musa yasma'u min Allah al-kalama bi sautin waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghayrihi faman qala ghayra hadha faqad kafara imani da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa ibn Imran alaihi salam a ranar da ya yi alkawarin tattaunawa da shi a turi saina ko kuma a ranar da wato tattaunawa turi saina ta farko lokacin da ya fara aiko shi zuwa ga annabi Musa kun san tattaunawa biyu ne akwai munajati lokacin da za a saukan mai da attaura akwai kuma sanda za a aika shi ga fir'auna lokacin da ya dawo daga madiyana to wannan shine a turi saina aka ce mishi ikhla'na alayka innaka bilwadil muqaddas tuwa to annabi Musa ya ji maganar Allah tabaraka wa ta'ala da sautin da ya shiga cikin kunnan shi shi annabi Musa sautin Allah ya ji da wanda suke ganin ba a cewa maganar Allah ana jinta da sauti ai kuma hadisi ya tabbatar Allah ranar alkiyama zai kira al'umma zai kira halittu bi sautin ya sma'uhu man ba'u da kama ya sma'uhu man karo ba yadda na kusa yake jin shi haka na nesa yake jin shi fanabi musa ya ce ba daga wani guri ya ji ba sun ce wai daga itaciya ne itaciya ce ta yi magana daga cikin maturidiya da karramiya akwai wanda suka faɗa haka da asha'ira to itaciyar ta yi magana ito kuma ita ce ta ce ana rabbuka fakhla'na alaika kaga ba zai yiwu ba ko faman qala ghayra hadha duk wanda ya faɗa akasin haka yace Allah baya magana faqad kafara ya kafirta dan ya ƙaryata Allah Allah ya tabbatar yana magana zaka wanda yace Allah baya magana yayi inkarin al-kalam wadda aqida ce ta jahmawa jaham ibn safwan wanda mun yi bayani akan shi a karatun baya to wanda ya faɗa hakan ya kafirta wannan shine abinda su al'imam ahmad bin hanbal da su ishaq bin rahuya da sauran nu'aimu bin hamadi da sauransu suka ambata wal'aklu mauludun shi hankali na hankali kirkirarsa akai ba wai hankalin ɗan adam ba a bin hankali a bar shari'a yake nufi taslitul aqli ala naql wanda yana da alaka da zancen da yana alkalam masu cewa ba nassi ne a gaba ba hankali ne a gaba a wannan ƙarya ne hankali shine gaban nassi shine gaban hankali domin nassi na ƙur'ani da sunna shike ta hankula amma ba haka ba ai hankulan mu mabambanta ne yayin da kake ganin abu kaza daidai ne shi kuma wani a gurin shi ba daidai bane amma shari'a ce take daidaitawa sai ta ce ayi kaza a bar kaza ayi ai ta san da hankalin namu to don haka shi wannan kirkira aka yi a ce wai sai abin da ya dace da hankalinka za ka bi a'a abin da shari'a ta tabbatar za ka bi sai ka tirsasa hankalinka ya bi shari'a la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi u'tiya kullu insanin min al-aqli ma arada Allah Allah ya ba kowane mutum daga cikin nau'in hankalin da ya ga dama ne ya tafawatuna fil uquli mithla mithla dharrati fis samawati wa yutlabu min kulli insani min al'amali ala qadari ma a'tahu min al'aqli mutane suna fifita a cikin matsala ta hankali wani yafi wani wani daga ganin shi kasan yafi ka azanci wani daga jin magana shi kasan yana da dan rangwamen hankali to haka al'amura suke mithla dharrati fi samawat kamar kwatankwacin kiyashi ne zuwa ga sama wani hankalin shi can ƙasa wani hankalin shi kololuwa ana nema daga kowane mutum ya yi aikin da zai yi gwargwadon abin da Allah ya ba shi na hankali walaisa al'aqlu biktisab shi hankali ba abu ne da ake samun shi ba abu ne da ake halittar mutum da shi innama huwa fadlun min Allah tabaraka wa ta'ala shi falala ce daga Allah daga dama yayi wani mahaukaci wani majnunu majnun wani ka ganshi ma'atuhi ne shi gashi nan sauna sauna wa'alam anna Allah faddala al'ibada ba'dahum ala ba'd ka sani Allah ya fifita bayi sashin su akan sashi fi dini wa duniya a cikin addini da duniya ka san wani ya fi ka ilimi wani ya fi ka luzumtar ibada da bautar Allah wani ya fi ka rukon gaskiya da sada zumunci ka sani wanda aka fi shi ya sani a cikin duniya ka san shi da yake wannan ba a gaddama ko wani ko motar shi ka gani ka san ya fi ka dukiya salular shi zai fiddo ka ce kai ashe wannan ba wasa bane agogon hannun shi zaka gani ka gane eh wannan mai kaya ne an gane ko to shi na addinin ne wasu suke dan turzawa ya dan yi ƙarya ya wane ne amma kuma dai bata bata bullewa kafu wani wani ya fi ka wani daidai kake da shi adlun minhu saboda adalci daga Allah duk abin da kaga ya bayar to abin da ya dace ne yayi la yuqalu jara wala haba ba a cewa Allah yayi zalunci ko yayi kara ciyama wani kaza zai saboda dai kara ne dai aka ba a dan adam ne ke wannan ka dauki wani ka bashi wani guri ya zauna ka san ba zai iya ba to shi Allah duk abin da kaga ya baka ku duk abin da ya umarce ka kana iyawa ne faman qala inna fadlallahi alal mu'minina wal kafiri sawa'un fa huwa sahibu bid'a duk wanda yace falalar da Allah yake wa mu'mini da kafiri duk daya ne a to wannan dan bid'a ko da wato label din arzikin mu'mini da kafiri ko lafiyar su daya ne to amma asalin ni'imar ba daya bace dan shi wannan Allah ya bashi ni'imar ne yana mumini don ya ji daɗin bauta ma Allah da ita shi kuma wancan kafirin rabon shi na lahira ne ake rago mushi yake cinyewa yake cinyewa har ranar alkiyama a ce a zahabtun tayyibatikum fi hayatikum duniya bal faddala Allahu almu'minina 'ala alkafirin Allah ya fifita mu'minai fa akan kafiri wa faddala Allahu almu'minina 'ala alkafirina darajatin 'azima watta'i'a 'ala al'asi ya fifita mai biyayya akan mai saban Allah wal ma'suma 'ala al-makhdhul ya fifita wanda ya kare daga wanda ya tabar da shi adlun minhu adalci ne daga gare shi huwa fadluhu falalar Allah ce yu'ti man yasha'u wa yamna'u man yasha yana ba ma wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama wala yahillu an an taktuma an-nasihata lil muslimina bi halatta ka boye nasiha ga musulmai ba nasiha da ma'anar sauke haƙƙin kowa faɗa mai gaskiya ya aini wani abu ne na rabita tsakaninku na jini ko na makwabtaka ko na ka kula duka da wannan bai halatta ba ka tauye haƙƙin wani musulmi ake nufi ya ce wala tabkhasun nasa ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidina barrihim wa fajirihim kun ji bayanin mu na jiya ka cuci wani ka ce ai kafiri ne sai a ɗan giya ne baya ganewa ila abuge ya zo shagon ka siyayya abun dala hamsin ka sai da mai shi jaka goma ana gana a ɗabge yake a sai allah ya bi mai haƙƙin shi ko ɗan giya ne ko arni ne ka ji ba a nashi lama ya ce wata ƙida a watan mazulum fa inna hulai sabai na huwa bai na allah hijab ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi ba shamaki tsakaninta da allah a wata riwayar ma annabi sallallahu ya ce wattaqi da'watal mazlumi walau kana fajira wanda ka zalunta ko fajiri ne in ya roki Allah sai ya bi mai haƙƙin sa wace man ghashana falaysa minna algush kowa kama algush sai Allah ya kama ka fi amri dini cikin lamarin addini kar ka sake ka boye nasiha ka boye gaskiya dan a wannan in na gaya mai gaskiya ya gane ni ahli sunna ne zai bar siyayya a gurina kaga bal tu'thiruna alhayata ad-dunya ke addinin ka shine kan gaba komi zakai ka kalli addinin ka yana sama kar wani abu ya danne maka addinin ka kar yan uwantaka kaga tafi addini gurin ka kar ka bari dukiya ta dara addini gurin ka kar abota ta dara addini gurin ka kar kaza komi naka ya zama kasan addini domin addinu ra'sul mali fastamsik bihi fa daya'uhu min a'zamil khusran ko me ka rasa addini na iya maye gurbin sa amma ka rasa addini ba abin da zai maye maka gurbin addini albusti yake cewa wa kullu kasrin fa inna ad-din yajburuhu wa ma li kasri qanati ad-din jubran duk wata tawaya addini na daure ta amma karayar addini ba abin da isa ya daure shi kakka bari kai asarar addininka kaga wannan hadisin jarir ibnu abdullahi al-bajali radiyallahu an yace nayi ma annabi sallallahu alaihi mubaya'a ala sam'i wa ta'ati wan nushi li kulli ahadin faman katama faqad ghashsha al muslimin wanda ya boye gaskiya ya tauye haƙi ya yaudarin mu'minai wa man ghashsha al muslimina faqad ghashsha ad-din wanda yayi wato ainihin algush a cikin addinin musulunci yayi ma musulmai algush ya yaudare su ya cutar da su to yayi mawa addini zagon ƙasa ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين wanda yayi ma addini zagon kasa to ya yaudara Allah da manzansa da mu'mini ita yaudarar da zaka yi ma Allah ba dai take da yaudarar da zaka yi man bayi ba bawa zaka iya yaudarar shi ka cuce shi shi ko Allah ko kayi yaudara cikin addinin shi kanka ka cuta dan shi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم يداه مبسوطتان wannan sifat Allah mai ji ne mai gani ne yasma'u jami'al aswat bi ikhtilafi al-lughat ala tafannun al-hajat yubsiru dabiban namlati as-sawda'a fi laylatin dhalma'a wa hiya mashiya Allah mai ji ne masani ne ya'lamu sirra wa akhfa yadahu mabsuqatan hannayensa biyu a shimfiɗa suke suna kyauta suna alkhairi yayin da yake ma yahudu raddi suka ce yadullahi maghlula allati ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha nabi yace inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layl Allah kan shimfiɗa hannunsa da daddare dan mai zunubin rana ya tuba ya zo kwanciya ya yi nazari ya duba irin ɓannar da ya yi da rana ya roƙi gafara ya yi kuka ya yi addu'a Allah ya yafe mushi da rana yakan shimfiɗa hannayensa don wanda ya yi zunubi da daddare ya tuba ya karɓi tubarsa kada alima Allahu annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahu Allah ya san bayi za su saba mushi tun kafin ma ya halice su tun kan ya halice ka ya san zaka yi wata ƙaryar ya san zaka yi wata yaudarar ya san za ka yi wata cin amanar ya san za ka yi wani zunubin ilmuhu nafizun fihim ilminsa zartacce ne a cikinsu falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil islam amma fa duk da ya san halinsu ya san abin da ke kewaye da su hakan bai hana ya shiryatar da su zuwa ga musulunci ba da aka karka fasa roƙon Allah don ai an ce duk abin da za ka yi a rubuce yake karka fasa neman shirya karka fasa aikin alkhairi kai ta yi wa manna bihi alaihim Allah ya musu kyautar wannan shiriya karaman wa judan wa tafaddula saboda karamci da kyauta da falala falahul hamd godiya ta tabbata gare shi wa alam anna al bisharata inda al maut thalath bisharat ka sani cewa albishirin da ake wa mumini a gurin mutuwa albishiri ne guda uku yuqalu abshir ya habiballahi biridallahi wal janna akan ce ka yi farin ciki ya kai masoyin Allah da samun yardar Allah da samun aljanna wa yuqalu abshir ya adu wallahi bi ghadabillahi wan nar wal iyad billah kuma ana cewa ya kai wanda kake makiyin Allah to kai albishirinka Allah yayi fushi da kai kuma zaka shiga wuta kaga mummunan albishiri ke wa yuqalu abshir ya abdallahi bil jannati ba'da al islam kuma ana cewa ya kai bawan Allah ka yi albishiri kai farin ciki da samun aljanna bayan musuluntarka wato ahlul maimana ke akwai ashabul maimana akwai ashabul mash'ama akwai as-sabiqun as-sabiqun to wanda za a ci mabiridallahi ya habiballah shine wanda yake cikin as-sabiqun as-sabiqun wanda su ko hisabi ba za a yi musu kai tsaye aljanna za su tafi akwai cikin bayin Allah wanda ya dukhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله كسامنا تكنسو أكوي أصحاب الميمنة سوني ما أصحاب الميمنة في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة wanda su bayan an yi hisabun ne an yi dai taga-taga duk sun razana sun tsorata ƙarshe sai a yafe musu a yi aljanna da su sannan sai wanda suke ashabul mash'ama wanda su za a yi wuta da su to wanda aka auna aikin shi awo na tsakanin alhasanati was sayyi'at karshe zunuban suka yi rinjaye aka kai shi wuta to da alamar wataran za a yafe mai shi ma a kai shi aljanna amma shi kafiri la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna shi ba za a mai awo irin wannan ba sai dai awo na kirga zunuban shi kawai kamar da Sheikhul Islam ya ambata din shi bai da kyakkyawan aiki ko ɗaya kafiri amma kuma su ma cikin kafircin wani ya fi wani daga za a zo a auna yawan zunubin shi da yawan bannar da yi da yawan saban allan shi da gwargwadon wannan yawan nasu gwargwadon narkon azabar shi shi ba ranar gafara tunda shi kafiri ne wannan magana da malam ya ambata zancen ibnu abbas ne radiyallahu ta'ala anhu wa arda duk da a wata nuskar ma babu shi wa alam anna awwala man yanzuru ila allahi fil jannati al adirra ka sani cewa farkon wanda za su fara ganin Allah cikin aljanna sune makafi muminai adirra'u jam'u darir kenan an ce darir wanda ke da matsala a idan shi wanda baya gani to su ne za su fara ganin Allah subhanahu wa ta'ala tukuici Allah zai musu domin Allah zai buɗe idanunsu ranar gobe alkiyama wanda yake mai makauniyar zuciya a duniya shine zai tashi da makahon ido a lahira wa nahshuruhum yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى domin fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba makantar ido ne matsala ba makantar zuciya ya zan mutum baya gane gaskiya baya bin gaskiya ita ce makanta mai hadari to duk da cewa athar din da aka ruwaito cewa farkon wanda za su fara ganin Allah a cikin gidan aljanna su ne wanda suke makafi a duniya wanda suka kasance ma'ana muminai ne amma ba sa gani a duniya athar ne da aka rawaito daga al-imam al-hasan al-basri wanda allalaka'i ya fitar da shi a cikin sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a sai dai athar din da'ifi thumma ar-rijalu sa'annan sai mazaje daga cikin muminai za su ga Allah thumma an-nisa'u sa'annan sai mata su ga Allah amma dai al-muhim dai duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah zai ga aljanna bi a'yuni ru'usihim da idanun kawunansu ido dai na gani idan da kake ganin matarka da ɗanka da shi a duniya amma wai gwari gwari domin yan bid'a daga cikin mu'tazila sun ce wasu ka ce ganin zuciya ne wasu ka ce a'a ma ba gani ake nufi ba jira da tsammani ake nufi ibn al-qayyim ya taso su a cikin nuniya al-kafiyatu shafiya ya dinga ragargaza su ya dinga kawo dalilai na qur'ani da sunna da maganganun magabata da ijma'in malamai cewa ganin da za a yi ma Allah a cikin gidan aljanna ganin idanu ne domin yayi yayi dilalatul iqtiran wujuhun sai da aka ambaci fuska wujuhun yawma idhin nadira sai aka ce ila rabbiha nadira an ce fuskoki sai aka ce za su gani ko ka san ganin ido ne tunda mahallun nazari din aka fara ambata sannan sai aka ambaci annaziru din aka ambaci almanzuru ilaihi aka yi amfani da harfu ila wadda take nuni zuwa ga gani na ido ne ba jira ba daga amma dan bid'a shi ka san batacce ne Allah ka tsare mu ko wanda shi walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim ba sai imani ba malam yake cewa kama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati za ku ga ubangijin ku kamar yanda kuke ganin wata a daren 14 cikar hasken sa ba za ku yi turereniya ba baka cewa kai dalla ka matse ni ko ka ce ba ka kare min a'a ba an kamanta Allah da wata bane an kamanta ganin da musulmai za su yi mutane suke mawa wata ne a duniya da ganin da za su yi ma Allah a lahira kenan ganin nasu dai shi aka kwatanta domin shi Allah ba a kwatanta shi da komai laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir da wannan hadisi yana bukhari da muslim hadisin jarir ibn abdullah wal imanu bi hadha wajibun wa inkaruhu kufur imani da cewa za a ga Allah wajibi ne ƙaryata shi kafirci ne haka al-imam ahmad da ishaq ibn rahuya suka ambata واعلم أن واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب كيف تج كيف تجترئ كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال كسني تشوا الله يمك رحمة يا كيمي سوراري الله يتوسى يا منا مالك الدعاء آمين ba a taɓa samun wata zandaka ba zandaka shine duk wani ra'ayin da zai yi fito na fito da abin da yake ma'alumin min addini bi darura abin da a addini dole ka yadda da shi sai wani yazo ya ce an gano ma ba haka bane wani da wani zai zo ya ce maka akwai matsayin da idan ka kai to zunubi ba zai cutar da kai ba an kale maka zaka iya kale ma wani ma wanda suke kiran kansu yan hakika ko yan wahdatul wujudi wanda shehunnan ɗariƙu suka koyar da su wannan aqida to wannan zindiƙanci ne ba wani wanda ya isa ya zo ya canza dokar Allah malam yakun yawma idhin dinan falan yakuna al-yawma dina limam malik yace duk abinda bai zama addini ba a zamanin annabi da sahabban shi a yau ba zai taba zama addini ba to babu wani zindikanci da ya faru a ban ƙasa babu wani kafirci da aka taba yi a saman ƙasa babu wata shakka da wani zai yi cikin addini ko wata bid'a cikin addini ko wata bata cikin addini ko wani rudani da wani zai jefa kanshi ko ya jefa al'umma a cikin addini illa min al-kalami face sai daga wannan aqidar ko wannan ra'ayin na bin maganganun katti a bar maganar Allah wa ashabil kalam da kuma ashabul kalam al-mantiqiyun wal falasifa su suka kawo duk wannan bannar su suka jefa mu'tazila asha'ira maturidiyya karramiyya kullabiyya shi'awa duk suka jefa su cikin bata saboda sun nuna musu ba nassi ne abin girmamawa ba hankali da ra'ayi ne abin girmamawa to shi yasa sai firak din suka yi yawa don kowa da irin hankalinsa wannan yazo ya ce babu kaddara ta Allah wannan yazo ya ce babu ta dan adam kowa da irin nashi bata wannan yazo ya ce duk wanda ya aikata babban laifi kafiri ne ba khawarije kenan ba mu'tazila yace a ba kafiri bane amma zai dawwama a wuta duk dai ana jika shi kuma ba murji'e murji'awa sai yazo yace a dan yayi babban laifi ma har yanzu mai cikakken imani ne da shi da limamin masallacin juma'a da limamin ka'aba kai da shi da mala'ika jibrilu ma duk ɗaya ne koda yana shan giya koda yana sata koda yana zina imanu jibrilin wa imanu alladhi rakibal ma'asi indakum siyani to da ke ra'ayi mabambanta ne sai kowa ai kafin zuwan musulunci kowa tabara shi yake musulunci ne kadai yake hada mutane kan abu daya wani ya bauta ma gunki wani ya bauta ma saniya wani ya bauta ma kare wani ya bauta ma alade wani ya bauta ma jaki gashi nan musulunci sai zo ya hade mutane kan abu daya to in ka ce a bar tsarin musuluncin nan kowa ya rike ra'ayin shi gidan jiya fa za a koma wallahi jahiliyar farko za a koma Allah ta'ala ka tsare mu malam yake cewa wal jidali wal mira'i wal khusuma sai ta hanyar musu da gaddama da cece ku ce cikin lamarin Allah wannan ya jawo duka wayannan bid'o'i sai ce wal ajab akwai abin mamaki kaifa yajtari ar-rajulu 'ala al mira'i wal khusumati wal jidal yanda mutun zaga yana tsaurin ido yana gaddama yana khusuma yana cece ku ce والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ba mai jayayya cikin ayoyin Allah sai kafirai aya ta ce kaza ya ce amma ni dai a gani na kaza ne wannan kafirci ne duk abin da ya tabbata dole ka miƙa wuya daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam dole ka jayu ka ba da kai fa alayka bit taslimi war rida bil athari wa ahli wa ahli al athari wal kaffi was sukut abin da ke wajibi a kanka ka miƙa wuya ka yarda da abin da ya zo cikin riwayoyi ka yarda da ma'abota waɗannan riwayoyin daga cikin sahabbai da almajiransu ka kame bakinka kai shuru akan abin da baka fahimta ba kan abin da baka da ilimi baka da masaniya akan shi kai gardama ko da gaskiyar ka sai ta zama dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wayi ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa na lamunce wa mutum samun gida a cikin geto ɗin aljanna ga wanda ya bar gaddama ko da yana da gaskiya ba a son yawan gaddama ko wannan mukabala da munazara in ba dole ba ba a son su don ta hanyar su ne wata batar wani bai ma santa ba sai a zo kana kokarin yakar ɗan bid'a shi kuma yana tallata batar shi da bid'a shi a ƙarƙashin teburin wa'azinka ko a masallacinka to sai in ta cika wasu sharuɗa sannan ake yin ainihin wato munazara musamman a lokacin da ya zama sunna tana da ƙarfi kamar yadda malamai suka yi bayani mala yace wal imanu bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala yu'adhibu al-khalqa fi an-nari fi al-aghlali wal ankali was salasili wan naru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum wa dhalika anna al-jahmiyyata minhum hisham al-futi qala qala inna ma yu'adhibu 'inda an-nari raddun 'ala Allah wa 'ala rasulihi wal'iyadu billah da yin imani da cewa Allah subhanahu ta'ala yana azabtar da halittu a cikin wuta ne a cikin wutar jahannaman ake musu azaba a cikin kukumai abinda ake sanya musu ya rufe wuyansu wal ankal da ainihin wato mari wanda ake rufe hannuwa da kafafuwa da su wasalasil da sarƙoƙi da ake ɗaɗɗaure jikinsu da shi wannaru fi ajwafihim wutar tana shiga cikin cikinsu da ƙirajensu wa fawqahum wuta ce samansu ta rufe su wa tahtahum wuta ce ƙarƙashinsu domin idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ce inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira kaga alkur'ani ne yace lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun ya ambaci wutar da wato ruwan gub ruwan zafin da za a ba su su sha ya narke 'ya'yan hanjinsu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kaga wani yazo ya karyata waɗannan ayoyi shine sai yace ai an samu daga cikin mabiya jaham ibn safwan wanda ake kira hisham al-futi hisham ibn amr kenan wanda yana cikin shuyukhul mu'tazila wanda ya kasance ra'asul hashimiyya kamar da suke ambatan kansu daga cikin wasu bangare na bid'a shine yake cewa ai ana azaba a bakin jahannama ne ba a cikin jahannama ba karyata Allah yana ma Allah raddi da manzo subhanallah wannan ba sai an ce ma kafiri ba wa alam anna as-salata al-fariidata khamsun kuma ka sani sallolin farilla guda biyar al-ma'lum min ad-din bid-darura duk da akwai wanda suka ce wato witiri shi ma farilla ne mazhaba ta hanafiya amma zancen da ya fi ƙarfi sunna ce mai ƙarfi amma salloli biyar a zahar la'asar maghriba isha'i asuba su ne wajib ranar juma'a juma'a ce madadin azahar sai ga wanda yake da uzuri la yuzadu fihinna ba a ƙari a cikin su wala yunqasu ba a ragewa fi mawaqitiha a cikin lokutansu kowace sallah a lokacinta domin ya ce ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala ke ce inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban mawquta kowace sallah a lokacin ta ake yin ta wa fi safari raka'atan a halin balaguro raka'a biyu ake hadisin nana Aisha tace furidatis salatu raka'atayn raka'atayn da aka farlanta sallah raka'a biyu amma sai tace fazida fil hadariyya wa turikati safariya au kama qalat radiyallahu anha aka ƙara biyu a sallar zaman gida tana nufin wato mubalagha ko taghlib wato salloli uku a zahar la'asar da isha'i da raka'a biyu ne aka ƙara biyu ake yin hudu aka ƙara magriba ɗaya aka bar asuba yanda take amma a sallar balaguro wa'incan ukun biyu ake mai da su ma'ana wa'incan sallolin masu raka'a hudu duk ruba'iyya ta koma biyu thulathiya a batta a thulathiyarta wato mai raka uku magriba ba a mata kaso sunaiya ita ma asuba a batta a biyinta dan kaga irin wannan wani lokaci sai maga kamar ba buƙatar bayani akwai har yanzu ba akwai wanda kududan jahilai ne wani ya ja musalla a wannan garin yankin Katsina a Daura magriba ce za a yi a gidan mai muna cikin halin balagu sai raka'a daya da ya raka'a daya sai ya sallami tashi zai wani ce kai mai haka aka fara mai fada sai na ja shi gefe na ce mai ya aka ya ce shi wallahi an ce kasaro raka'a biyu ake yi raba raka'a biyu raba sallah biyu ake yi ya ce a zahar ne ba matsala za a yi biyu da asar biyu sha'i biyu ya ce ta magariba sai ya ga uku ce bayan da zai yi ɗaya da rabi sai ga shi addinin allah sauƙi gare shi kawai sai aka yi ɗayan ni tambaya inna ma dawa menene shifa'ul ayyi su'al annabi yace warakar jahili yayi tambaya sai nace mushi kaji kaji kaji nace mai abar karambani yace daga yau bai ƙara limanci nace a karatu zaka limancin ai alheri ne nace mai amma kai karatu ka dinga tambayan malamai to sai naje aka sake sallar gaba ɗaya dan a zauna lafiya ya kuma dama hakan ya kamata to sai yake cewa illal maghriba banda maghriba ita ba a mata kaso ta dama asuba tun da biyu ce tana nan abiyinta faman qala aktharu min khamsin faqad ibtada duk wanda ya ce sallolin farilla sun fi biyar ya yi bida'a to sai dai in wanda ya faɗa ya yi riko da wani dalili ko da marjuhi ne tunan ba za a ce mai mubtadi ba me yasa hanafiya suka ce witiri wajibi ne saboda sun kalli wasu nusus annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qad zadakum salatan fasallu Allah ya ƙara muku wata sallah ku yi ita ce salatul witr to ya suka ɗauka ƙari akan waɗancan hamsu salawatu ɗin amma wannan nassin murajjah ne wato marjuhi ne da nusus da suka fi shi ƙarfi domin waɗanda suka zo tambayar annabi kan sallah yana tsayawa a iya biyar ɗin nan hadisin mu'ad fa inhum ata'uka lidhalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla hadisin dhimam da yazo tambaya kan sallah iya biyar annabi ya koya mishi wafdu bani qais iya biyar annabi ya koya musu hadisin mu'adh bin jabalin da ke cikin da ke cikin bukhari da muslim an bace shi da hadisai masu yawa ga suna so da haka iya biyar din su ne wanda suke na farilla wa man qala aqallu min khamsin faqad ibtada wanda yace sallolin biyar sallolin farilla ƙasa da biyar ne to shi ma yazo da bid'a wanda yace banda azhar cikin as-salawatul mafruḍa ko banda la'asar ko banda isha ko banda maghriba a shi wannan ma ai kafirci yayi canza dokar Allah ne la yaqbalu Allahu shay'an minha illa liwaqtiha Allah baya karban wani abu daga cikin waɗannan sallolin sai in a lokacin su aka yi su illa an yakuna nisyanan sai dai in mancewa mutun yayi fa innahu ma'zurun yana da uzuri ko mantawa ko bacci bacci ya ɗauke shi bai yi ba annabi ya ce falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa dhalik sanda ya tuna ko ya farka sai ya yi ta ya ati biha idza zakaraha gashin aw yakuna musafiran ko yana cikin balaguro ne fa yajma'u baina salatayn in sha'a sai ya hada salloli biyu in ya ga dama wa inda suke lokacin su na haduwa kenan azhar ya hada da la'asar maghriba ya hada da isha'i hadisai cikin bukhari da muslim da sunan sun tabbatar da haka musamman hadisan anas wato ainihin ta hadisai da suka zo daga abu huraira cewa annabi sallama idza ajala sayra fi safar yu'akhiru salat al-maghrib hatta yajma'a bainaha wa bain al-isha idan tafiya wato in balaguran shi ya daga da wuri to yakan jinkirta maghriba lokacin isha'i sai yayi ta lokacin isha'i sai yayi ta daga haka inda rana ne in san da ka taso tafiyar taka da ka tashi lokacin azahar bai yi ba an fahimta ku to kana iya in ka ce ka tsaya kila gurin ba gurin tsayawa ba ne ko kuma a samu jinkirin tafiya ko tsananin zafin rana da kaza sai a bari har lokacin la'asar sai a hada shi dan balaguro dan gatan Allah ne subhanahu wataala ko da aka ce yayi biyu kuma ya iya jam'u ya jamma'i ya kassare kayansa kuma ba a san ma doguwar sura a cikin bala annabi cikin balaguro baya jan dogayen surori ranar da a balaguro amma makka ne ya zo fatuhu makka aka ji yana sallar asuba asali yana tsawaita asuba amma suratu zalzala ya karanta a raka'a farko ta biyu ma ya ƙara maimaita zalzala amma kaga wani shi saboda shi kawai alaran mani duk inda aka je in ya daga a cikin balaguro wani kila cikin shi ya murda ma ka je za ka yi mishi rubu'i uku in ya cire ya koma gefe ya tashi bai da zunubi fa kai ne ka sa shi kai ka tirsasa shi ba da labarin wani wasu limamai biyu wasu lokaci hasadar har limamai ba ta kyalewa wana ne liman sai ko balaguro yakan ya dawo an yi juyin mulki sai aka ba wani kuma shi wancan ɗin nan masallacin da yake sallah da haka ana sallah na shi limamin na biyu tsawaitawa yake ya ja doguwar sura sai wani ya faɗi a cikin masallacin da ya sallame sallah ya kal ba bawushe ba ne sai ce kai wannan faduwa ne ta yi tsohon liman ya ce a kaka da shi ne kaka da shi ne